الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tara da albarka lokaci na bayan sallar la'asar a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna shidda ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin da uku ko da watan biyu na shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da tafsirin na alƙur'ani mai girma insha Allah yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul baqara arama ne ce
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
to bismillahir rahmanir rahim wannan sura suratul baqara ita kuma ɗaya ce daga cikin surorin madaniya akwai wasu akwai saɓani wasu kuma babu saɓani to ita wannan madaniya ce sab ba ma saɓani a wajen malami ga baki ɗaya da farkon ta a ƙarshen ta sura ce madaniya kuma kuma suna da cikin farkon surorin da suka fara sauka da alkur'ani ita wannan sura ta bakara tana da ayoyin ɗaya ɗaya har ɗari biyu da tamanin da shida kafin mu shiga wannan sura ya kamata mu yi tarhis ma'ana mu yi in surar irin darasin da za mu ɗauka a cikin ta ko kuma abubuwan da za ta karantar da mu wannan sura na farko da ita wannan sura to surar bakara tana daga cikin ɗaya daga cikin surorin alkur'ani masu tsawo domin ita kaɗan sura ce guda ɗaya amma ita kaɗai ta kai izi kusan hudu da wani abu ko kusan biyar da wani ta kusan biyar ma'ana ita kaɗai kawai ta kusa izi biyar kaga tana da cikin dogayen surori na alkur'ani kuma tana da tun surorin da suke kula suka ba da himma da karantarwa bangaren abin da ya shafi ta shari'anta shari'a ma'ana kamar ta yadda sauran surorin madaniya za mu ga duka abin da suka kula bangaren shari'a hukuce hukuce za mu wani surar za ta yi mana bayani ya za a magance zamantakewa ta tare ma'ana zama na al'umma a matsayin sositi al'umma dokoki da ƙa'idodi wanda musulmai suke bukata a cikin rayuwarsu na zamantakewa dole malam babu yake cewa zo mu zauna zo mu saba duk inda al'umma ta zauna kai ko ma ka a cikin gida ɗaya ne dole sai an samu wani ɗan bambanci ɗan matsaloli ɗan shiga da sauransu barantana kuma aka ce al'ummar gari a garin ma ce unguwanni wannan unguwa tana da irin ƙabilu kaza wancan tana da yare kaza wancan tana da sauransu ma'ana yau da gobe zaman tare dole sai an samu matsala to ya za a yi maganin wannan matsalolin ya za a yi zamantakewa to wannan sura ta bakara tana karantar da mu insha Allah yaya zamantakewa take ta al'umma domin sura ce mai girma kuma tana da hukunce masu yawa hukumtar hotuna sun shafi bangaren aƙida bangaren ibada bangaren mu'amala ma'ana mu'amalat cuɗanya da juna kai da kawowa kasuwanci harkoki mu'amala da sauransu wannan sura za ta karanta ɗabi'u akhlaq ɗabi'u kyawawa wanda ya kamata a ce an samu musulmi na kwarai ko musulma ta kwarai al'umma ɗaya na kwarai yaya in halayya ya kamata su ɓangaren zamantakewa na aure zo mu zauna zo mu saba tun da ana soyayya ana sheri shetan shetan da dan ba kai ba sai rijiya to yanzu an zo an haɗe da an haɗe kuma yanzu malam ba shi yace kuma sai zama haƙuri to ya za a yi wannan zamantakewa in matsaloli sun taso na zamantakewa na gida duk yaya za a yi wannan sura insha Allah duk ta tattauro waɗannan matsaloli bangaren saki to in abin ya ki ci ya ki cinyewa abin ya kai da sai an ba sai da aka yi saki ko sai da aka rabu to kuma yaya musulunci ya tsara zamantakewa ta al'umma mace idan an sake ta to wata ikin ka'ida ne kawai haka nan da ce an sake ta kawai shike da sai gobe wani ya zo ce shi ma ya ɗoga akwai tsare-tsare da musulunci ya tsara mana wanda mu ba mu hankalto su ba amma a yau rayuwa kuma sai take tabbatar maka musamman bangaren idda ga aka ta saki mace to dole ga akwai wani lokaci da musulunci ya sanya mata na idda wannan idda da musulunci ya sanya ba kayan banza bane ba akwai wani al'amari ne da Allah subhanahu wataala ke karewa na shiri na zamantakewa kada a ɗauko jinin wancan gidan a kai wancan gidan kada a ɗauko burbushin wancan gidan a kai wancan gidan ma'ana ya kasance al'umma ga ta nan kawai a ta faɗi ba kai ba kan gado shi yasa ya kai ka ga wani abu ka ga wani abu ya goyi wani abu ko kuma ta yana ta wani abu ci anya ko wannan shirin ka ne anya ko ka ne da saboda dabi'ar da halayya ta sha bamban to musulunci sai ke kulawa da waɗannan abubuwa idda da musulunci ya ce mata su wallahi ba banza ba ne ba akwai abubuwa da yawa musamman ina tare da akwai wani bincike da bbc ta ba da labarin sama arna kafara suka yi wani bincike a amurka aka shi unguwa ta annawa da ba musulmai ba suka yi bincike aka ɗauki kowane adn ɗin mata mana kan mata ne aka yi bincike sa'an kuma suka koma unguwar musulmai aka yi bincike ma'ana a binciken da suka yi sai su samu kowace ƙarniya za a samu adn a jikinta wata barkatai wata ya yi shirin wata ya yi goma wata biyar wata gasu nan kenan an ga ɗan masu ya rasa ina wani ilimi ba ta amma da suka zo ma'ana kuma suka yi al'umma mai yawa a cikin arna amma da suka zo unguwar musulmai a amurka wanda gini su yi wannan bayani da aka bincika su ba aka ɗauko matan musulmai su kuma majoritar suka ba ɗaya da aka gama bincike kowace sai a sami ta da adn ɗaya kowace da adn ɗaya na rushe ta kawai su kuma ga su can barkace daga nan masu sun san kan hakika addinin musulunci wa addini ne da rayuwa ka kuma ma'ana a tsare ne gaba gida mu musulmi wallahi wata gara fasa ce Allah ya bamu komai an tsara mana kawai mu na gobe muna bi kuma komai sai ta tafiya yan kasa ɗan gata ne kana da ɗan gata a cikin bayan Allah to wallahi babu kamar musulmi musulmi ɗan gata ne mu babu Allah subhanahu wa ta'ala amma sai dai sai muka watsar da gatanci sai muka ɗauki wata rayuwa ta banza sai muke kan kamar shi ne gata shi ya muke ta can wahala yau ta ko ina an kare kadima wannan bangaren lafiya ne a kiyaye zuriya da sauransu kawai Allah subhanahu wataala ce an shar'anta ma mace in ta in auren ta mutu to sai ta yi idda a bincike kuma shi ma wannan binciken zamanin nasu na duniya suka gane cewa ba yadda za yi idan mace ta kusanci wani namiji ta rabu da wannan adi'in nata sai dole idan wannan mudda da musulunci ya sanya na tsarki uku ko ƙwarfi uku ko kuma wadda ba ta da ba ta tsarki ba ta kaza sai ta yi wata uku to wannan abin bai fita sai in an kai wannan dile kuma su suka yi bincike kafiran suka yi bincike kuma suka tabbata wallahi musulunci ya faɗa mu kawo mu dai yi miki amma kusan bai hikima ba to kuma su kafiran suka zo suka yi mu mace ta kwanta da wani namiji da sauransu adn ta yana daidaita bi daidaita har abada in ba wannan tazarar aka sa ta idda to ba ni ta yi to kan su kuma suna da kamar karnuka kowace ta ga dama ko da shi da aka ce kowace in ta yi shekara 18 tana da yancin ta yi abin da ta ga dama wannan ta bi wannan wannan ta bi wannan da sauransu to sai a samu ga tashin adn wancan cikin adn ga a cikin ta to saboda haka aka tashi da sai a rasa ko nawa yi kawai dai zamu da yake annanci ne da mu jinjinawa ake kawai shi kenan amma musulunci kuma a tsare tsam in dai matar musulmi yadda musulunci ke to ba wani can ba ba za ta ɗauko sauran wani gida ba ta kai wani gida ba ba za ta ɗauko caka ɗai cafakiya ta can ta ta ɗauko da sauransu ba ko musulunci wadda to saboda haka za mu ga ita ma wannan sura ta bakara ita ta zo mana da wannan hukunce-hukunce na idda insha Allah ya ya saki ya ake yi kuma ya za a yi idda da sauran dai hukunce-hukunce na shari'ar musulunci insha Allah bayan haka wannan sura ta farko sura da farkon fara ta labarin ta fara faru sai ta fara mana bayani akan siffofi na mummunai sa'an kuma ta yi mana bayani akan siffofi na kafirai sa'an kuma sai siffofi na munafikai ma'ana mutane kala uku wanda shi ake nuna kashin al'umma mutane kashi uku imma mumuni tsantsa mai biya ga Allah mai da'a ga Allah wanda yake kan gaskiya Allah sa mu dace in ma dai kuma na biyu koyi ka zama kafir kujirarri la'ananni wanda kai kuma ba ruwanka ko ubangiji ba ka wa Allah da'a wanda sunan shi kafir dan wuta in ma kuma sai baina baina shine munafiki shi kuma Allah kiyaye to wannan shi ma zama ga dai Allah subhanahu wa ta'ala kashi uku ne ko mu'minai ko kafirai ko munafiki to wannan munafiki ya haɗari a zamantakewa za mu ga yadda Allah subhanahu wataala zai tsawaita bayani a kai kuma ma har ma azabar munafiki ta ga azabar kafiri domin Allah subhanahu wataala yake faɗa mana alƙur'ani innal munafiqina innal munafiqina fi dakil asfal minan nar wal nasira Allah subhanahu wataala yake kun ga munafikai Allah ka kare mu munafici ala a wutar ma ka ga ɗan ɗan kafirai da wuta ne to su munafikai in sun je a wutar ma sai Allah subhanahu wa ta'ala fi darkin asfali minan nar suna can rufin ƙasa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala sai ba ita aljanna hawa ce ɗaukakiya ce hawa ake yi shi ya sanya hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa karanta da ayan alqur'ani ku kai ayan ku makarantu na islami a karanta da a karanta da su alqur'ani domin mi wallahi tallahi dan uwa ɗan uwa babu gobe kiyama wanda Allah zai tsaya ce wani bisa ku sa kanta albarka wannan wani abu ne na rayuwa sana'a ce ci gaba ne na duniya da sauransu amma ilimin addini alqur'ani wajibi ne sai Allah zai da kan yasin ya makantar da kanka alqur'ani ba to amma kaga yau mun ba ilimin addini da boko muhimmanci da tsada da biya da kyau da kulawa da muhimmanci a kai alhali na addini shine Allah zai tabe ka zai tabe ka boko to wanda bisa dan shi da kanka ba wanda Allah zai tabe shi bisa sa da kanka amma me yasa ba kai danka karatun alqur'ani ba makaranta a karantar da shi ko ka ɗauko mishi mai karantarwa wannan ka shirya tambaya ki shirya tambaya ko sai Allah ya maka to kaga diba kuma an wajabta mana amma kuma amfanin alqur'ani diplom ce ita kuma wanda tun a nan duniya ka same ta a duniya kuma ta je bi ka lahira amma diplom din duniya mutum ya ya zama engineer ya zama medicine doctor ya zama philosopher ya zama wane da sociolog ya zama wane da sauransu duk diplom da ya mutu a nan za a ci a kafa ta Allah kan baba a tsohon injiniya ne tsohon doktor ne a tsohon wane ne da sauransu an kare to amma da diplom din alqur'ani ita kuma da ita mutum zai je lahira har a kabarin za ta ma mutum a aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce uba ko uwa suna cin kabari ka san kuwa manzo Allah ce idza mata ibnu adam in qata min amali billahi min salasin sadakatun jariya a ilimin tafa obi a wani lissani mai daunar idan mutum ya mutu komi an yanke an rufe illa min salasa sai abuwa guda kunsu sadakatun jariya sadaka mai gudana da kai ka gina masallaci ana ta ibada to ladan yana tafiya ka gina makaranta fasali ana shiga ana karatu ladan yana ke ka gina rishiya ko boko ana shan ruwa ko burtsatse ladan yana ce ka yi hanya ana tabi ladan yana so ma'ana duk da sauran wasu abubuwan da kamar da sadaka bayan baka nan abun an amfani da shi na biyu au ilimin tafawuri ko ka karantar ilimi ka karantar an karantar shi ma ya karantar yana ta tafiya to wannan lada yana ta zuwa a waladun salihin ya dula manzo Allah ta ko kuma mutum ya bar da na kwarai ya kai shi ya karantar da shi alqur'ani saboda haka an kai shi makaranta dan nan yana yin addu'a to addu'a kana kawai za ta dinga karɓa shine manzo Allah ce bawa zai tashi ko baiwa ta tashi ta kanta da lada ko tukon dili guda ta ce ayi rabbi annani hasa ya ubangiji ina na samu wannan lada a ce da annabi ta tace shi ko bi barkatu waladika albarkar addu'a danka diyarka da ka sa makaranta kana karatun alqur'ani su ne suke maka wannan addu'ar da addu'ar tana so to amma kaga ba mu ba ta wannan muhimmanci yanzu duka a makaranta ka bada a karanta da danka alqur'ani bai wuce ka bada labari ko shika mukaddara kana bada cika cika a shekara guda nawa zaka bada cika goma sha biyu zaka bada a karanta da kan Qur'ani amma da kwal wata tara nawa take wata tara ina ji da kilakon ne mai arha ita ce da cika a wata tara ka biya cika a bayan akwai madan ka ABC ne wani a hace in akwai ta dan ina ce ta kai hamsin wata sattin wata saba'in ha akwai ta ɗari ma yana shi goro fifita ta kuma yau jumlar ɗin ya same ta sai ya mutu shi ke ta tashi aiki duka an asara amma shi alkurani ba ko yau samu izi da ya mutu kuma kai ba asara ba yana to ya kamata mu yara to saboda haka a aljanna sai a ce wa mutum ikra karanta alkur'ani kawai mutum sai ta karanta a rama kana karanta ko hawa ake hawa ake daraja ce muzala ce ita daraja ce hawa ake hawa ake kana hawa sai dai da kaje ka kai aya ta kai ta kawo ka kakara bakin nan ka tsaya to shi gina ce to nan ne gidanka wani ya zo ma ya ta karantawa wani ya kai ya kai haƙƙonin ba sai ya je Firdausi saboda gangaren ne Allah ya samu na ci to ita kuma wuta to ba ɗaukaka ba ce ba ita shi ya kita darakat ita kuma ƙasa ce ita aljanna wanda ta fi sama ta yi kolo ruwa ta can sama ita ce babbar firdausi Allah kai wuce ita kuma wuta wanda take can ƙasa ita ce masifar ita ce bala'i Allah ka kare mu to saboda haka muna kai sai Allah ya ce to su suna can kaga su Trump su Macron duk suna saman fanatai domin wallahi murabuci illa ce za mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya kawo bayyane tsawo daidaita ya in munafici Allah kare mu da munafici domin sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar sa manzon Allah ce shi ya yaƙi sun kuma sun zaune masa karar kayan bakin tudu kakar su kakar tudu a bar su kuma su kwato manzon Allah ce ya ɗau hukunci a kashe su a ce a duka ta can to ba gashi ba to kun musulunta kuma Muhammad yana kashe mutanensa amma ku diba yadda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta matar manzon Allah suka ma kansa sai da Allah ya sauko da aya ya wutsar kake ta duk ba sharri munafici an je ba yaƙi za a tafi yaƙi bana suka wato suka tafi sai da Allah subhanahu wataala ya karfafa mu ne ya ba su nasara a kai duk insha Allah za mu shi bayani to saboda haka kashi uku ne ya Allah ka kare mu da kashi biyu na ka bar mu a kashi guda su ne mummune na farko insha Allah su ne ahlus sa'ada ɗan gidan aljanna waɗanda kuma tabaku Allah ta yi yanzu farko kenan farko da su farko da za ta fara za ta fara mana bayani kenan ga ɗabi'a ta mutane ga inda ya kamata mu shiga na biyu su kuma za ta mana bayani hira asalin halittar asalin babanmu kakanmu annabi adam zai doka don sura ita ce za ta ba mu kissar asalin shi dan adam yaya aka halice shi yaya yaya yaya aka yi daga ina ya fito har ya zo wannan duniya miyau kana miyau kana wannan sura ta bakara ita ce ta dogo tarihin kuma za ta ba da asalin da irin abubuwan da ya faru na gwagwarmaya da annabi adam ya yi da wannan la'anan ne shi da shida da kuma sanadiyar da ta sanya kuma har yau ga muka samu kanmu a nan duniya amma da asalin a aljanna ne to insha Allah wannan sura za ta mana bayani dalla dalla bayan haka bangare na uku yanzu kuma za ta fara bayani ne akan ahalin kitabi ji za mu ci tarihin bayani akan ahalin kitabi musamman bani iran da bani isra'il yahudu yahudu wa nasara to amma yanzu ba yahudan da nasara yahudu ita wadda wanda za ta yi bayani akan yahudu kuma duk mai so ji labarin yahudu ya san suwaye yahudu ya san me dalilin sun yi allah tsine ma yahudu da me gaskatawa da wanda yake gani kamar an cutar da su ka wanda yake gani kamar ba a musu adalci ba da to ka zo ka fi surar makara dan Allah zai doko ne zai fege maka biri har mutsiyarsa kashi wai su waye ya kudin kusan surar idan ka kasa ta uku kusan sulusun surar bayani akan yau daya bayan daya irin hikimar da Allah ya musu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kai in ka ba da ke kai ka ce wa anya mutane ne waɗannan mutane kuma irin mutanen da Allah kabilar da Allah ya ma ni'ima a bayan ƙasa ba ku bane hutu labarin da kuke ji an yaja wasu al'umma sun ci abincin aljanna a duniya ana saukar musu da abinci na aljanna alman wasalwa su bani isra'ila ne amma suka ba Allah ta wai suka ce kai ya ishe su gara a ba su su ma a kore musu hili su zo su yi noma su yi wahala gara ya sauka kana kullum abinci ɗaya kana ci gara ka dinga wahala ta su su suka ce su ba su kirkiro wa mutane noma da wahala da sauransu insha Allah za a ci labarin waɗannan to me yasa ya Allah subhanahu wataala ya kawo bayanin Yahuda a domin a lokacin Yahuda su suke kewaye da musulmai a Madina duka feri-ferin madina ya hudu su bani nadir su bani kureza su bani kainuka ga su nan dai to saboda allah su wata ya san sharrinsu da makircinsu to shi ne allah su wata ala sai faɗakar da annabi sai karantar da shi waɗannan ba ba abokan zama gani ba miyagu ne allah ya ba shi labari to farko abin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi da ya zo kamar bai san da aka ba duk sai ya tattaro su shi wa su ku so a yi zamna a yi zaman lafiya protocol takwa ba ku ba ni ba ni ba ku duk wanda yake tattare da ku to ni ba zan taba shi ba har kuma duk wanda yake tattare da mu ba ku ba shi kan ku taba shi kamun manzon Allah ba tafiya da yi tafiya sai da ya zamna da su dukkan su aka yi alkawari amma wani ya kamar yau ta ɗaya bayan ɗaya da suka warware wani alkawari shi yasa ya yanzu abin da ke faruwa a Palestine da wani sauran su kaji mutane wani yan boko duka musamman yan baki yan boko wanda sun kawo karantar da su ne aka yi boko kuma boko faɗa maka ne abin da ake so ne suka faɗa maka ko boko ne suka faɗa suke koya mana abin da suke so ne suke faɗa me yasa ya geography ba a karantar da mu kasar mu me yasa istuwar fa a ba mu tarihin kasar mu daga sama muka faɗo haka na bamu da asali ina duk kuka da iyayen da kakannin mu suka yi da sauransu sun tabbo mu ne karasbi a to amma aka shafi wai sai a ɗauko maka kana nan da makarasa a dinga ɗauko maka america latin a ɗauka ɗauko maka japan to kan ina wakar su a faɗa maka ƙasa kan take kunshe su ya tarihi ba za a baka tarihi ba kawai kai rawar gobe da tarihi su suke da tarihi alhali kun mun fi su ci gaba mun fi su komi sun zo sun sami ku da tsari wani abu da irsh idan mutum ya je irsh dan yabe akwai wani littafi na haribert da ya rubuta farkon mutum da na alman ya fara zama a gaba a cikin lokacin jira jami'a zan yi wannan wannan memoir a ciki yake bayanin da magaran da ya tabbo ta irin tsarin da ya samu da magaran sarauta suna da prime minister wane ne sarkin yaƙi sarkin kaza sarkin kaza sarkin kofa sarkin dogarai sarkin waye duk su kawaran nan da waye da sauransu duk ma'ana post post ce ta strategy ya ce a cikin alimar take ba da wara ce a nan ne ya ga malami zai zauna almajirai su kewaye shi ana kokon da sai ana wadda tun wancan zuwa haribar da ya zo ya ce ta al'umma da ka sami da ruwan ko kasan al'umma ta kuma kowa sai shi kuma ana sauraron malami ya ce kasan mutanen nan a tsara suke haribar ta yi bayani littafin yana da shi a faransa kawai haka da kawai sai a zo a ji aka a mana kwandam da sauransu a ce kawai mu wani ban mu da wani labari da wani da sauransu to sharri ya mu duk alƙawarin da kawai sai sun warware yanzu kaga wannan abin da aka sama ɗan boko shi ne suke ganin kawai amma ka diba wani yarjejeniya ne ba a yi ba tsakanin yahudu da falasɗinawa an zamna a oslo an zamna a sharm sheikh an zamna a egypt an zamna a iskandar an zamna a ina ne ina ne ina ne ba tun zaman da ba yi ba na sulhu tsakanin falastina da yahudu amma ku faɗi guda da allah da su isra'ila da sauran yahuda da suka yi rasmute babu kadiba ma yanzu irin kishin kiyashi da suke genesis da suke amma duniya ta yashi ta gane amma lokaci ne malam bahaushe ce ba baro ba ramu take da ce za ta zo ne insha allah lokaci ne allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa eh lokaci zai insha allah mu dai abin da ake bukata mu koma ga allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka in in alkawari dubu kuka yi da yahudu aikin aikin banza sai su marwa wannan kuma shi ke nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi sai da suka yi alkawari kuma suka warware ɗaya bayan ɗaya karshe mu koma cikin munajin suratul munafiqun ne ko suratul kalam ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin ce yukhribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulul absar ko albabu absar ko ma'ana ƙarshe duk lokacin suna ga sun fi karfin manzo Allah sai suke ta abin da suka damu amma da kadan kadan Allah subhanahu wataala sai ya ba shi dama duka da ya ba da sai ya gama da su sai da suka kasance su da kansu suna rushe gidajen su bi aiki wa aiki mu'mini da hannu da hannu fa atan ku Allah ta ku doki suna yawo da lafsa masu hankali har abada ba za su wuri ko wani ba za su da alƙawari ba mutanen karkare ne kawai to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin rubutu cewa mutane ne sharirai masu shar masu yaudara masu haɗinci masu warware alƙawari kai fason ne ma in kana neman fason ka zama da yahudu to ka samu fason mabarnata a bayan ƙasa duk wannan kashe-kashe da kuke a duniya ake wala da hannun su shawarsu duk shawarsu su suke juya amurka su ne na da duk su suke kawo wannan yaƙe-yaƙe da farnan na aje a kafar ma wancan ƙasa a yi wawa yi ƙasa da sauransu su ba ruwansu su a duniya su kaɗai ne kawai ma'anar drakon yahudu in ka gaishe ta gaishe na da wani abu musagas wannan kuwa da take ciki ku lura ku gani akwai ka kuwa wani dan tsini da aka yi mata a sama sauran kuma girmana suna da tsini tsini ma'ana da suke nuna duk duniya kowa bawan su ne kowa banza ne jahilai su kadai ne a duniya su kadai ne mutane wannan dan tsinin yake nuna su ne sama da kowa a duniya da sauran wannan kawo da muke da na tsini tsini a tsaka ma'ana sauran al'ummu ne sauran kuma duk kasance bayan su ne bayan su ne wannan shine a ma'anar wannan daji daga gani a cikin dragon yahudu kuma ka lure ta ka tsaya kalle ka tsaya gani kai ɗaya take da shi a sama sauran tsini suna gefe gefe kasa ma'ana suna nan wannan su kaɗai da al'umma su ce sauran al'ummomi bayan su ne ga baki ɗaya kai suna da wani littafi da ake ce mishi turnit in za karanta wani littafi wala ina shi kai wani an karanta wani ba za ka fari a ciki ka ji abin da za su faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala yahudu tulmud sunansa da faransai ni na mata sunan nashi amma da lalata na ce tulmud wani fotokolin su ne duniya ya za su shigo duniya ya za duk wani sharon yana ci littafi to shi da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko wannan bayani sulusun surar da baki ɗaya bayani ne akan yahudu makiya allah kuma aya tana fara tun daga ya bani isra'ila su kuru ne makiyar da ke al'amtu alaikum aya ta arba'in tun daga aya ta arba'in suratul bakara har sai ka kai aya ta ɗari da ishirin da hudu duk bayanin ya kan yahudu tun daga aya ta arba'in sai ka kai aya ta ɗari da ishirin da hudu wa izin tala ibrahim daga bakin na allah ya tsaye da zata duk bayanin ya kansu kuma insha Allah Allah ba lokaci in Allah da zamu ji eh bayan da ya dalla dalla dalla dalla ya aka ya aka ya kai da sauransu sauran suran ne yanzu kuma aka yi bayani hukunce hukunce abin da ya shafi zamantakewa daula tunda muka ce muka a wannan lokaci manzon Allah ya zo Madina an kafa sabuwar kafitan ta musulunci lokacin musulunci ba ba yanzu ne musulunci ya samu gindin zama to yanzu kuwa ana bukatar ya za a kafa wannan daula ta musulunci to shi ne akai ta karantarwa to yi kaza ga kaza ake bukata ga kaza ga abin da zaku zamantakewa wajen mu'amala wajen rayuwa wajen kaza da sauransu a wannan kan sauran ne duka a wannan lokacin ne kuma aka hukunta mana azumi da da a zama maka da take babu wani azumi da kake aka hukunta aikin haji umara shihadi da sauransu ko shihadi duk babu duk sai da aka je madina sai da musulunci ya sami gindin zama ya samu kafitar madina ita ce farkon kafitar da musulunci yanzu musulunci ya samu gindin zama to shi da ake karantar da su mu Allah su wata laki karantar da mu Allah ga yadda za ku yi ga yadda za ka kaza ya faru kaza ya faru zamantakewar aure da ana zaune za a samu yan matsalolin aure to ga abin da ake ciki in an bangaren shayarwa bangaren idda bangaren gome bangaren saki bangaren duka shirin haila shirin al'ada yaya za a yi ma'amala da sauransu duk a wannan dan sauran ne allah ya zuwa mata allah ya zuwa ke ma musulmai da yare amma saboda shan yahu da suka cinye sauran a cikin wannan sauran ne kuma Allah su wata laye bayani ba irin sharrin da da mummunan mummunin da ita kuma ita ma aya guda ce wadda ta kowace aya tsawo a cikin alkur'ani ita ce aya ba saboda haka ita ce a cikin suratul bakara ita ce kusan kusan karshen surar za mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya yi bayani ya yi wa lazina amanu taqullaha wa sabu ma baqiya min al-qur'ani kuntum mu'minin وإن لم تفعلوا فأذان من الحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تسلمون ولا تظلمون wannan kai ayar bashi ayar bashi da ba ayar ayar ta ta ayar bashi ta ta ko ce tsaro ba ba ayar ba ba to karshe kuma sai kuma aya da ta sabka ta karshe wadda ku yawman turja'una bihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce a karshen aya ta sabka a cikin alqur'ani shi ne kuma karshen wahayi da ya sauko daga sama wannan aya tana cikin suratul baqara wattaqu yawman turja'una bihi ila Allah daga ita wahayi ya tsaya da wahayi ya tsaya kuma alama ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kuma ga ubangijin sa saboda haka shi dai shi daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi shi kenan insha Allah za mu ga surar yadda ta fara da karantar da mummunai komawa ga Allah tuba zuwa ga Allah kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala da irin sararar da hukumi da abuwa da nasara da sauransu da kuma addu'o'i da sauransu haka zan ga kuma ƙarshen surar sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya addu'a ce ga mumune ربنا ولا تجعل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. kenan sura ta fara da bayanin siffar mumune sa'an kuma ta cika da addu'a ga mummunai addu'a ta rubu ma'ana kenan farkon ya yi daidai kenan an yi kwakwani son mai kyau insha Allah wannan kaɗan daga abin da za mu shi a cikin wannan sura za ta karanta da mu Allah su wani ta'ala sun yi mun shiga sai kuma me dalilin da sun yaki ce mata suratul bakara ma'ana asalin bakara saniya sura saniya me yasa ne aka kira ta da suratul bakara saboda ba da labarin a wata mu'ujiza wata kissa mai mu'ujiza ne abin ban mamaki da ya faru a zamanin annabi Musa saboda haka cikin kokonin Isra'ila ne aka waye gari an kashe wani mutum daga cikinsu aka rasa kuma waye kashe aka ɗauko aka kawo ƙofar wasu wannan masu laifi ba rikici sai kawai a tsakaninsu wanda suna cewa wasu wanda ne wanda suna cewa ba mu bane wanda suna ba su yarda ba karshe ta aka ɗauko dai makami za a yi fara shine wasu da cikin su masu tunani suka ce a ta yaya zan yaƙi junan mu alhali a cikin akwai annabin Allah mushi a faɗa masa shine suka tafi wajen annabi Musa aka ta faɗa masa ga abin da ya faru ga abin da ya faru an kashe wani kuma arsa wanda ya kashe saboda haka ya guda musu mafita to shi ne annabi Musa ce musu Allah subhanahu wataala ya umarce ku da ku yanka saniya idan kuka yanka saniyar nan a ɗauki wani bangaren ta a baki mamacin da ciki da an buge shi to saboda haka za ka mujiza ta ubangiji yadda Allah yake raya makanci na farko kuka kuma zai zai fitarsa na biyu kuma zai ƙara tabbatar da cewa ashe wanda ya mutu Allah zai iya tayar da shi nawa kuma kun samu bukatar da kuke so sai ku tambayi mamacin waye ya kashe shi shi zai faɗa muku wanda ya kashe shi kaga shi kenan magana ta mutu ko ba ka ko da suka yi wannan wallahi da magana ta mutu to amma za ku ga labari su suka je suka tambayi annabi Musa amma annabi Musa da ya zo musu da labarin suka ce a tattaka zuna kuzuwa kana a'udhu billahi na kullu ta'atuna bil jannah Musa wa iskilanci ne zaka yi mana ko rena mana hankali ne annabin Allah ba raina wani hankali ne zata yi me me ya shafi labarin mun tambaye ka an kashe ɗan uwan kuma ka ce mana hirmiyan ka sake kala usulillah ka ce ina neman tsarin Allah da zama da cikin jahilai da ya ku ya lallashe su to tun da sun lallasu me ya kamata su yi su yi aikata suka ce to ko ba ya sake zuwa tambaye ubangiji ko ta yi sani ya ce to ko daga nan suka bude ma kansu masu yadda suka tsananta ƙarshe kuma haka Allah tsananta musu insha Allah za mu ji labarin yaya ƙarshen da ke tun da ake amsa sai sun nemo irin wannan saniya wanda kai a al'aduna aka ce maka nemo saniya masara saniya kaga an baka aiki ko to aka ce musu masara ake so sai nemo ta to ƙarshe za mu ga ƙarshe an samu ta amma an ci kwakwa tun da ake a duniya har kuma duniya ta kare ba za a taɓa sai da saniya mai wannan saniya ba saniya da irin wannan tsada to ba za a taɓa yin ta ba har yanzu ko mun koshin ta kuma domin saniyar da aka je ba a same ta ba sai a wajen wani maraya shi ɗaya kuma shi kuma da maraya mai ma ko biyayya yana matsayi bala'in ladabi da biyayya da kuma biye shi shi kuma kawai shi Allah yake ma kaka sa kuma saniyar shi ita kaɗai shi ma yana so ita kaɗai arziki aka ce ita ake so ya ce to shi kenan aka lallashe shi ya ce yara sai sai da amma sai da ta zai shi ne aka yanka saniya za a kwashe fata a ka zinariya a yi ta zubawa a yi ta zubawa a yi ta cika hita fata ta cika da zinariya shi ne kudin saniya Allahu akbar an taɓa tunikin saniya ko irin to kaga shi ma Allah ya kawo shi kaga shi ta yanke sani to karshe ne insha Allah za mu shi ta bakin sa tana zuwa da dalilin abin da ya faru dalilin wannan mu'jiza dalilin da sai aka ambaci wannan sura da suratul baqara sai na ƙarshe falala da wannan sura ta ke da ita suratul baqara wallahi ya halatta ya kamata duk da zan yi kokari kowa ya halarci suratul baqara hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabir inna shaytana yanfiru min baitil ladzi tuqra fihi suratul baqara manzon Allah ce kada ku mai da gidajen ku su zama makabarta kada ku mai da gidajen ku zama gidan ke zama kabari me yake ni da nan ma'ana ba ku sallar nafila a cikin gida ba ka tashi cikin dare kana kiyamun lai iyalan ku ba sa kiyamun lai ma'ana ya kasance a cikin gida ana so gida a raya shi a dinga yin sallar nafila makabarta me yasa ya muzo ta kan ba a yin sallah a makabarta amma kaga yau haramun ne yin sallah a makabarta amma kaga yau wasu da cikin musulmi har gina masallaci suke a makabarta haramun bai halatta ko sallah ta kama ka fito shi ba a yin sallah a makabarta sallah makabarta wani tunne mutane kenan kaga gidan da ba a sallah to kaga ya zama makabarta domin makabarta ce nan ne musulunci manzo Allah ya hana yin sallah to amma ka kai shahinci kuma hadisi ne ingantacce da yawa kuma mutane suna yi haɗa gina masallaci ana kama abin kirki ne ba abin kirki wani saba wa karatar masu ana sai masu ana ce inna shaidan ya fi rumin betin da zai tukura fi suratul bakara shaidan yana gudu daga gidan da duk ake karanta suratul bakara duk gidan da ake karanta suratul bakara shaidan bai zama alji shaidanu ba su zama saboda haka mu dage mu dinga karanta suratul bakara a gidajen in ma baka iya ba ni kokarin kira can kullum mu dinka sanya kasa na suratul baqara ana yi ana neme ta kuna shi duk gidan da ake karanta suratul baqara to shedan mu shedan ba su zama ake saboda su ne sa ta ga gidajen mu yau da yawa fitintunu sun yawa ba ma da karanta suratul baqara wallahi na san sabu ka dinka karanta da kanka ko ƴaƴanka ko kuma dinka haɗuwa da ƴaƴan kuɗaɗe to insha Allah shedan mu ba su da zama abu wannan ji manzo Allah salatu duk gidan da ake karanta suratul baqara to shi da ruwa sun ma saboda haka to kun ma ba mu iya ba to ga Allah ka mu sauki cassette da salula sai ka kunna suratul baqara tana tashi a cikin gida ana aikata aikata ana tawaye da sauransu kuma kuna ta bibiya yara suna tafiya har su haddace mu a watan baya manzo Allah ce ikra'u suratul baqara fa inna akhadha baraka وتركها خسرة ولا يستطيعها البطلة وصال صلى الله عليه وسلم الرواية وجه الرواية رواية مسلم شيء da Tirmidhi a wannan ruwaya ta kuma ruwaya Imam Muslim ce a cikin sahihinsa yace manzon Allah ce ikrawu suratul baqara ya ku bayin Allah maza da mata ku dinga yawaita su karanta suratul baqara a cikin gidajen ba inda aka zaha baraka har da ce surar baqara karanta surar albarka ce wa tarkuwa hasara barin kuma asara ce barin suratul baqara asara ne wala yastaqiqu batla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda boka yake dan sihiri dan sulhu lalatacce bai iya haddace suratul baqara ko ya so yau boka ya jaraba in dai ba bokanci ya tubai bane ba ko kuma mai sihiri in ba bari yayi ba ko malalaci in ba bari ba duk yadda ya kai kokari ba su iya haddace suratul baqara domin ta faɗa kuma sa ita albarka ce saboda haka ko kokari mu dani kuma musa a yaran duk suna da dama na Allah ya ba su basira da kwakwalwa da yawa ko kuma shakar da su ne wata kayan wasanni wallahi ayyam suna da basira kawai matsalar mu ne mun gagarar ya zami gide da tarbiyyar ayyam a cewa alkwal ba sa ganewa ba sa kaza duk ƙarya ne kawai matsalar ba mu tsaya muka karantar da su ba aka dora su a tsarin ya za a karantar da su na kirki karantarwa ta kirki ba na biyu kuma babbar tarbiyya shi ya san tarbiyyantar da yaran zaunar da su ya muka bar su saka inda wani abu ya zo gida ya zo ko wasa ko shi wani abu ya riga ya shiga kwakwalwa to kan kuma shi ke wahala sai wani abu ya riga ya mun bar musu salula wanda bai ga dace ba wa zai kira musamman ɗaya mata ma ruwa za ta kira sai ga muka ma alfahari ne wai ka sai ma ayyuka salula to ta kira wa banda lalace ya kamata ya kuwa mu gyara wallahi duk matsalar da gare mu wata ba ta abuwa da gare mu inda zan kowa zai ma kai karatun ta mutu wallahi sai mu ga gyara Allah ba mu kun gyara saboda haka ɗan uwa yi kokari mu kawar da duk wani abu zai shagaltar da ƴaƴan mu daga karatun alkur'ani musamman ya su karatun alkur'ani shi ne gaba wallahi duk yaron da ya karanta har da ji alkur'ani wallahi babu wani ilimi a duniya babu wata science a duniya da ake za ta kaka gare shi duk science ɗin duniya ba kai science ɗin alkur'ani ba mutum ya haddace alkur'ani izini sattin ko a ce wani abu wani siyan ta gagara shi kadiya ce wallahi to amma matsalar mu ne da muke saka Allah ta wani wani gyara to wani a takaice ne kenan dan resume na wannan sura ta bakara da zan shige ta arama bismillah karanto
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alif lam mim zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ma'ana sura ta fara da bayani akan siffar masu takawa masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda takawan nan yana daga cikin son da Allah ke da mu same ta shine ya farlanta mana wannan azumi zamu da ƙarshen ayar azumi ma bi Allah ce la'allakum tattaquna mun farlanta muku azumi domin ku samu takawa domin sai da takawa ake shiga aljanna duk wanda ba da takawa to ba shi ba shi aljanna Allah ka ba mu takawa to saboda haka sai Allah subhanahu wataala sai fara mana bayani akan siffar takawa in har kana da takawa to yanzu ka so ka su sauraron da sura zaka shi Allah zai faɗa mana siffofin masu takawa in dai ka siffanta da wannan to kana da takawa in kuma baka da su baka siffanta da su ba to har yanzu da bai yi ba kana da damar gyarawa menene ko ko ga Allah subhanahu wa ta'ala istighfar sai Allah ya tabbata sai mu tara ta kuma gida eh mutum ya mutu to shi ne ba amma sai da Allah ya to amma kafin a fara sai Allah subhanahu wa ta'ala sai fara mana da wasu harfa guda uku alif lam mim kai daga cikin wannan ma kawai mai sauraro kana zaune sai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lamim da shi ma ni zai fara maka hankalinka sai zo wannan wannan ne dan abu ko a bar ya amma kada maka da kono zagayi yana jawo hankali al kamar a ce a b c akwai wani abu da ake so kenan kawai ya jawo hankali kuma na ya jawo hankalin mai hankali akwai bayani me ake nufi da wannan to barakar haka ne kuma akwai bayani kalubale ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa kafirai kuma kafiran duniya ga baki daya tun daga duniyar aljanu har duniyar mutane ga baki daya duk wanda ya isa ya zo shi na kuma tahaddi kalubale ne Allah ya yi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi goshi a maka ya yi ta kira mutane wajen shirya shekara goma sha uku bi suka ce ba abin da ba a dama musu Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce na farko ba hukunci aka ce kai ba hauka ba ne mai yake boka ne aka ce kai magana ta fi karfin ta boka kaza ne a dan duba ne dan sihiri ne dan kaza ne kai ba abin da ba a dama musu Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi na munanawa ba abin da ba a dama karshe ma kai suka ce ai shi muhammadin nan shi yake shiga ɗaki yake kirkirwa ƙarya ne ba ba maganar allah bace ba alƙur'ani ba ne duk sai da suka gama shi ne sai allah subhanahu wataala ya tattara ya musu ƙalubale a rayuwa duk abin da ɗan adam ya kirkiro ya yi to wannan adam ba zai iya shi duk abin da ɗan adam ya zauna ya yi tunani ya yi abu to ɗan adam shi ma irinsa sai ya kirkiro abu ko koyi abu ko kuma shi ma kuma gefe guda a kirkiro amma ta abin da kaga ya ka gagara an buga an buga dan adam ya gagara yi to abin ya fi karfin sa abin ba dan- ba ba yin dan adam bane ba yanzu abin bi rabbi samawati abin da ba ubangiji to sai Allah subhanahu wataala yake cewa tunda kun ce Muhammad shi yake shiga daki yake kirkiro ayoyin alkurani ke fada ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai Allah ce sai tare sabul abu mai sauki ne dan adam in yayi abu mutum ma zai iya yi to kuma an ba ku dama ku shiga ɗakin ku je ku kirkiro irin abin da muhammadu yake kirkiro a kun kuwa kirkiro ko ka ga yayi kege da na muhammadu tsarin ya tsaru akwai balaga akwai mandiki akwai fusaha akwai nahawu akwai mene ma'ana magana ce wani an kura ta kan sikelin duka na magana a ce price a dora ta kan sikeli na grammar na do malaman faransa su zanna ta ci orthogram ya zo daidai wannan grammar gomi ya zo kuwa sai a ce a ranar yi wani process ta ko ba da ba ko wani school ya yi to kuma ku je ku kirkiro ku kawo in dai ya yi daidai da irin na muhammadu to su lalle ya ku tabbata lalle kuma muhammadu da ke kirkira shi tun da kun irin nashi in kuma kun gagara ba ku yi irin na muhammadu ba to a yi ku tabbatar ke na wani magana ta karfi ba ta muhammadu ba ce ba ina ba ta amfani da to wannan magana ba ta muhammadu ba ce ba kenan da gaske ne abin da annabi muhammadu ya faɗa muku ya ce da maganar allah ce to maganar allah ce to kuma maganar allah ta gagara kowa shi ne allah subhanahu wa ta'ala gagara ya ce kai ku je aka ce ku kawo sura guda suka gagara aka ce kai ku kawo aya goma ta gagara kai aka ce aya ɗaya ma ku kawo kai aka ce ku je ku haɗu intellectual daga cikin mutane da intellectual daga cikin aljanu duk ku je ku haɗu ga baki da an ba ku dama a zauna a kirkiro sura ɗaya irin ta alkur'ani ku kawo aljanu su taimaka ma mutane mutane su taimaka ma aljanu a kirkiro in dai a kawo sura guda irin ta shi to shi kenan an yi nan duka wanda dama aka ba su suka gagara to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kwalele shi ne sai Allah ce alif lam mim su ne dai wasu surori kuna ga ake ta yi wata ce alif lam mim tilka ayatul kitab wata kuma ana ce ha mim wal kitabul mubin wata kuma alif lam mim صاد إلى غرامة كهعين صاد shi ne sai Allah ya buɗe wasu surori da irin waɗannan har yanzu ana maka kwale ne to ga shi ne kwale ka in ka iski kuma abu ba wani satiration bil ba wani abu mai wada bane ba maganar da ake faɗa kuma maganar ma'ana ne albilab larabci yana da alfabe guda ko 28 shi ne tun daga alifin zuwa yawo to muhammadu ba wani sabon salo ba ne ba wani yare ne wanda ba ku sani ba a yaren larabcin da kuka sani adibul babul tabul da shi da kake hada kace ta'al ja'a zahaba in ina ba rahota da su ne aka yi ba wani abu ne ba wasu albabe ne daban ba a albabe da kuka sani namu na yare na larabci da su ne ba wani abu ba bar za mu ce a'a wani abu ya ci ya sulke wani abu ne daban ba gane ba shi ne sai aka ce alif lam mim ka a ayu sad la duka su da su ne aka hada aka yi wannan alqur'ani ba da wani abu ba ko kuma ulul isafi shi ne ake cewa gagar ba da karuba wanda shi ne ma'ana duk inda ko ga sura alqur'ani ta zo da irin waɗannan harfa kalubale ne Allah ke in har gobe duniya in abu wanda yake so yake kusanta ba ko yake so yayi to bismillah shi shi ne Allah barki can an gane to shi ne sai Allah ce fa in lam taf'al wa lan taf'al in a yanzu ba ku yi ba a zamanin da alqur'ani yake sauka a zamanin da yaren larabci tartukar ne ake yi kuna ga da ai daga baya musulunci ya yi tarihi wannan wannan recocket ai ta cin kasashe yare suna ta shigowa sai kasance ma'ana da kalmomi suna tasiri a cikin larabci wasu kalmomin daban kuna fahimta to yanzu a lokacin alkur'ani yana sauka larabcin ne tsantsa bai haɗu da kowane yare ba to ɗin a yanzu kun gagara mutanen aljani sun gagara walan da fa'alu Allah ta to har abada ma kun ba za yi ba har ƙasa ta dake in kuma akwai da suke so jaraba su jaraba to har yanzu wani kalubalen yana abu da yake kowanne ne zai iya bismillah walan ta fa'alu Allah ta har abada ma kun za yi ba in kun gagara to barazana kuma yanzu larabci ga shi ba sai ka ji wasu kalmomi da yawa na larabci asalin su daga ba larabcin ba ne ba to su ba sai Allah ce haka in wanda ke ke nuna ake cewa ijazul qur'an ma'ana ijazul qur'an mu'jiza ta alqur'ani abun mamaki na alqur'ani da yake da shi wanda ya gagari duniya an gagara a irinsa kuma alkur'ani ne ya zo da wani irin tsari ba abin duk ilimin duniya alkur'ani ya zo da shi duk abin shi a kansa ilimin likita ne ilimin sama ne sararin sama fizik ne ilimin hisabi ne ilimin falaki ne ilimin lissafi ne ilimin yare ne ilimin balaga ne ilimin mita duk alkur'ani ya tattaro waɗannan abubuwa duk waɗanda abubuwa da tura suna kirkire-kirkire da sauransu a gano a cikin a narka dutse a samo karfe a yi kaza ne duk daga alƙur'ani Allah ya bamu labari tun daga zamanin babu tarihin annabi annabi Dawud Allah ya ce shiga da abin da ake so kai shi Allah ya narka shi aka aka nuna mishi duwatsu aka ce ya narka ya samu karfe ya samu karfe kuma yake yi sana'atul rubus duka waɗannan abubuwa ilimin falaki duka alkur'ani ya bada shi ne suke doka su a kirkiro sai a ce an yi da kukuri ba wani ba wasa ba ilimi kullum da kukuri da me yana nan da ya kukuri kawai ke mu kuma muna nan muna ta barci su ba su da kukuri na he ya ka ta kawai mai jan kunne ba wani mai jan kunne kai ne ya yi kai ne barci mu da kawai muke barci da sauransu tuni Allah ya ba mu abu he sun gama da sauransu akwai wani wani bawa Allah da yi wani akwai wani kasa da aka yi CCA labiriti da larabci sunan kasa din innar guda ko guda da shimawa wani bature ne aka ba shi kuɗi aka zuba masa ya yi bincike yaya ɗan adam yake zama a cikin cikin ma'aifa tun daga ɗigon bani har zuwa kutarsa da sauransu sai shi shekara kenza a wannan a laboratoire yana bincike tun daga shigar duban wani cikin ma'aifa da sauransu da juyawarsa da yaya da yaya kyansa ne to ya gama bincika ya gano yaya ake kaza da ganar zaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya gama bincikensa yanzu bayan ya gama bincike yanzu fitar da wannan bincike kaga sai an yi wani biki kwararre kwararre biki kuma bikin ba ko ake gaita ba sai musu rinka da kusa wata su su aka murna wani bincike da kai to shi kenan a cikin abokansa yana da abokin shi musulmi wanda suna yana shi da shi ya ɗauki karta kansa ya kai masa ya ce ina ga yadda kana da za ka zo za a yi za a taya murna bincike bincike akan ne ya ce bincike ne akan dugon wani dan adam yadda yake zama a cikin cikin mahaifa har fito wasu duniya ya ce kyansa ne a cikin laboratoire yana yi ya sha ya ce akan wannan sai shi in musulman abokan nasa ya ce yanzu akan wani abin ya kai wahala shekara goma sha biyar ya ce to kanka ce kudi kuna da shi a musulunci ko addini ya ce abu mai sauƙi ya ce mu sai ya nuna masa yaran da ko ayyansu ne ma ya ce mu yaran da kanana masu haddace hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu wani aka ne yi wa ɗan makarantar mu yara sun haddace hadisi hadisi da hudu ne a cikin arba wani hadisi inna ahadakum yujma'u khalqahu fi badani ummihi arba'ina yawma nudfatan summa yakunu mudghatan misl zalika summa yakunu alqatan summa yakunu kaza summa yusalli ilayhi wa yatawu bi amri kalmati
الله اكبر بجلب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان اعلم لا اعلم بان كذا حديث ne na hudu a cikin arba'un hadis kawai sai karanto mishi ya mishi da gaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku ana halatta za ka tsinta yana ɗaukar mishi na jini kwana arba'in sai kuma ya juya koma gudan jini kwana arba'in ya juya koma gudan soka kwana arba'in arba'in arba'in so uku nawa ɗari da ashirin ɗari da ashirin shi ba da nauta na wata hudu a wata hudu sun mari sulan da ɗaya madubu sai aka kawo mishi mala'ika sai ya kura masa rai a wata hudu uwa tana jin motsin ɗan da aka kura shi الله اكبر ya ga wahalar da ya gama a ƙarshe kana goma sha biyar yanzu abinci abinci biyar ko abinci daya an karanto mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kashi ya yi mamaki shekara kyansa ne yana wahala a dubbitar amma abinci daya an karanto mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayanin wannan abu shi da kanshi ya tabbatar kuma manzon a lokacin da babu microscope babu kaza babu kaza ka kuma kan manzon aka ce bai iya rubutu ba bai iya karatu ba الله اكبر yana kare abu kansu to shi wannan bawa Allah shi dai bai musulunta akwai amma duk da yawa irin waɗannan abubuwa da aka wanda suka musulunta shi a wannan lokacin dai bai musulunta ba amma ya yi mamaki shi kashi abin ya ba shi mamaki musulunci Allah ba mu shekara ta goma sha biyar ana zuba mishi kuɗi yana danci yana danci ciki kawai aka zo aminci kankani ka aka faɗa mishi binciken nashi gaba ki daya musulmi dini haɗa sun yi ne ba son gudu kawai karanta miki yara kamar da kasan yaro yana karatun alƙur'ani yana wasan sa shi ne bai san gobe amma ya haddace ina addu'a ce yana kai shi ya kai da dawa to haka yau musulmi muka mai da karatu addinin Allah ya ba mu abu abu a dunkule amma ba mu san ba trezor ne Allah ya ba mu Allah kuma mu yi gyara ba ke da yau ana bukatar su yi ko wallahi zuwa ga addinin addinin mu ɗan trezor ɗan britain Allah ba mu yi gyara da ba da mu fata ya Allah ta ramu cikin ladan abin da musu da Allah ya da wani bukatu tun nan da ya biya musu Allah nuna mana gaskiya gaskiya da ba mu ko bidda nuna mana kariya da ya jar sa mu ke mata fasbahana Allahu wa hamdaka inshallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka inshallah ko kike da farkon da sura da hadisi inshallah